الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى har zuwa yanzu ba mu gushe ba muna cikin madina madina ta ɗau zafi kowa ya rikice amma na na aisha shekaru ta goma sha takwas manzon Allah ya bar duniya ya za ta samu kanta rannan a ɗakinta manzon Allah ya bar duniya manya mutane don suka rasu gidan kaku ana ganin yadda gidan ke zama ya rikice kwana nawa yaya matan manzon Allah suka samu kansu yaya na na fatima ta samu kanta na na fatima za ta zo ta yi magana a sallallai ta shiga wani hali amma kamar haisha da sauran matematikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani hali suka samu kansu a ciki a ce dai manzon Allah ya kwana ɗakin shi kenan kuma ki waye gari baya nan da sayyidina bakare zai tambaye ta yace ya ita ce to gashi nan dai har yanzu dai har yanzu dai yaya take ji ba daɗi rashin daɗin ma yayi yawa da yawa wa kana mimma qalahu aidan al-abbas radiyallahu anhu li umar sayyidina abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada abinda sai fada abinda ya fada masa sayyidina umar shine ma rawahu al-bayqi fi ad-dala'il min hadith bil aswad an urwa fi dhikri wafatihi تقدم طرف منه قريبا وفيه أتكن وانتنا الرواية فخرج العباس ابن عبد المطلب والناس في المسجد sai Abbas ya fito bayan ya shiga ya ga manzon Allah ya fito yanzu mutane sun cika a masallaci qad mala'uhu wa yabkuna wa yamujuna la yasma'una suna kuka kowa ya rude a je nan kaman kumfa a dawo nan ba mai jin magana wani ba mai shauraron wani kowa ya fita hayyacinsa faƙala al'abbas sai ce ayyuhan nas sai ce to bari a dawo da matsalar kan ilimi yanzu ana yi ne kan abin da kowa ya rude bari a gina abin kan ilimi to akan a gina kan ilimi sai ce me yace ya ayyuhan nas هل عند أحد منكم من أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفاته فليخبرنا wake da masaniya daga manzo Allah game da rasuwar manzo Allah ya sanar da mu sai mu dogara kan shi mu yi magana an fahimce shi ko yana so a gina matsalan akan ilimi wake da masaniya wake da labari daga manzon Allah ya ba shi labari game da wafatin shi ko ba zai rasu ba ko ba yanzu ba falyukhbirna ya faɗa mana kalula kowa ya ce ba shi da wani masaniya ba shi da wani ilimi daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da wannan ƙala sai ce to hal indaka ya umar min ilmin umar yana cikin ayyuhan nas to me yasa kuma yake bance shi saboda matsalar ta fi karfi a wajensa an fahimta yana son a gina abu ne kan ilimi ba kan rudu ba an fahimta قال هل عندك يا عمر من علم kana da wani masaniya ne kana da kana da kana da ilimi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fada maka qala la yace a a qala la abbas sai sayyidina abbas yace ashhadu ayyuhan nas anna ahadan la yashhadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama li ahadin ahidahu ilayhi fi wafatihi ni na shaida cewa dukkan ku kun tabbatar da cewa ba wanda ke da wani ilimi daga manzon Allah dangane da wafatinsa yanzu ai an tabbatar kenan babu wani wanda zai ce manzon Allah ya ce min kaza to akan haka zai ce wallahi allazi la ilaha illa huwa wallahi allazi la ilaha illa huwa laqad zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-maut ya tabbatar kenan ko kafin ya tabbatar sai da yayi mai sai da ya bincika ya tambayi mutane abu ana gina shi ne kan ilimi ba akan rudu ko kan hayaniya ko kan ina so ko ba na so ba sai da tabbatar da haka to shi kenan sai zai tabbatar da cewa wallahi lazi la ilaha illa huwa laqad zaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mauta to nan sai aka gama da ganansa qala cikin wancan riwaya ce wa aqbala abubakar min as-sunhi ala dabbatihi arannan sai na bakar ba wannan unguwar yake ba yana wancan unguwar sun gabashin madina sallallahu madinatul munawwara sallallahu alaihi wasallam sai ya taso to labari ya yaɗu ke da sai ya taso ya ɗau abar hawansa yana zuwa tiryan tiryan tiryan yana zuwa hatta na zala bi babil masjidi da ya kai kofar masallaci shi ya sauka thumma aqbala makruban hazinan sai ya fuskanci gidan yarsa cikin bakin ciki da damuwa da tashi hankali fasta azana fi baiti ibnatihi aisha duk tashi hankali biya zuwa ya shiga bafa sai nemi isti'izani ya yi sallama ya nemi isti'izani fa'azinat lahu ina mana fa'azinat lahu za ka iya shigowa a shigo fada hala sai ya shiga wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad tuwfiya ala alfirashi wan niswatu hawlahu mata na kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa kenan ko فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر إلا ما كان من عائشة دم ما توقوا سترف إذن تكر أبو بكر يغن فسكا تكر يغنك أي منكر حجاب الجابرية كو حجاب جابر شيدا ما تنسكو in manzon Allah ya shigo gidan nan kai ya ganki kan ma ki gais kar ma ki magana da shi kai ya ganki kar ya ji muryarki ba haka kai ba to wannan kaga haka tukati yake da ai an kai wannan bai tsananta ba eh ya tsananta ko bai tsananta ba ya dan tauye hakkin ta kadan ko bai tauye ba ya tauye ta ina tana Allah Allah ai shi yasa tai dabara da ce ya manzo Allah kai mana salati sallallahu alaihi wa ala zawjihi sallallahu alaihi wa ala zawjika da mai gidan ya zo ya ce kai ca kake Allah zai koro muna manzon Allah ya kawo muna shi gidan nan ya zo gidan nan na kallo na kyale shi har ya fita ba zan nemi ya muna addu'a ba ya tsananta da yawa ko to gashi nan shi kuma yanzu suna zaune kowa da aka ce abubakar ya shigo kowa sai ta rufe sai 'yarsa kaɗai na na aisha sun tun da ita mahaifinta ne ubanta ne kuma ɗanta ne ko ba haka wani ba hazihi qadiyyatul mani'atul ijtima qadiyya ce abadan ba za su hadu ba sai cikin musulunci duk wanda ka zama uban shi har abada ba zai taba zamowa ubanka ba sai dai ɗanka duk wanda kika zama uwarsa ba zai taba zama ubanki ba sai dai ɗanki ba haka bane ba to amma sayyidina abubakar shi ya haifi na Aisha kuma daga baya ta zamo me mahaifiyarsa to a sai a samu kalma uwarsa din goyi kalman tana da zafi sai a babarsa banda Kano na akwai inda ake cewa babarsa nan kadai kuke fada haka ko a sai a ce babarsa ce ko to wani wuri baba in aka ce baba kuma ai wani abin da banke eh uwa a gare shi ya fi a ce uwarsa haka sayan na umar shi ya haifi na hafsa ba yarsa mace ba daga baya kuma ta zamo mai haka umu abi ba yar abu sufiyan ba haka bane ba to kaziya ce mani'atul ijtima wannan kaziya a hankalce a komai ba za su taba haduwa ba sai kan sayyidina bakar sayyidina umar sai kan nana aisha da nana hafsa da ummu habiba ba haka bane ba to ita ta zamo yarsa ce kuma ba eh babansa ce to shi yasa ita ba ta suturce jikinta ba sai ya shigo faka shafa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai kowa ya fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فحنى عليه يقبله ويبكي ويقول yana burewa sai sun kuya sai sun baci goshin manzon Allah mai albarka yana kuka kuma yana fadar cewa laysa ma yaqulu ibn al-khattab shay tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi e tabbatar ce a abinda sai na Umar yake fada ba haka bane tabbas manzon Allah ya bar duniya rahmatullahi alayka ya rasulullah rahmatullahi alayk ya rasulullah mai addu'a shi kuma ake ma addu'a wanda ya kawo addu'a ga shi kuma yau ake ma addu'a rahmatullahi alayka ya rasulullah ma atyabaka hayyan wa ma atyabaka maytan abin da yake fada kenan thumma ghashahu bisawbi da ya gama sai ya dauki kifan da ya kwaye din sai ya rufe fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma kharaja sari'an ila almasjid nan da nan maza maza sai ya fice kama hanyar masallaci za shi yayi mai za shi ya kashe wani wani abin da da ya tabbata har yanzu da ya zama akida musifa za shi ya tabbatar da cewa masu cewa manzon Allah bai mutu ba haka bane ba saboda me ya gyara akida ya tabbatar da aqida wajen gyaran aqida shikenan ba su sautawa ba su sauci abinda ake so aqida ta tabbata ta mike in ba haka ba halaka mutane za su ila almasjid yatawatta'u riqaban nasi hatta atal minbar ya shigo daga masallaci ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan ya tsallaka wannan har ya zo wajen minbari wajalasa umar wata riwaya yace ijlis ya umar ka zauna ya umar umar yake zama yaro da ya fita hayyacinsa wannan riwaya sai ce umar ya zauna to za a iya jami ce da aka ce zauna bai zauna ba daga baya sai aka ce zauna sai ya zauna hatta hina ra'a ababakarin mukbilan ilai da ya ga abubakar ya fuskanto shi shi ya zauna faƙama abubakarin ila janibin mimbar sai na bakar ya zo ya tsaya dab da mimbari sun manadan nasa fajalasu wa ansatu kira mutane suka zauna kowa ya tsik yana jiran mai dattijo zai faɗa fatashahada abu bakrin bima alimahu min at-tashahhud wa qala inna allaha tabaaraka wa ta'ala na'a nabiyyakum ila nafsihi wa huwa hayy Allah ya ba manzo Allah labarin zai bar duniya a lokacin yana raye ina akai innaka mayyitun wa innahum mayyitun baina azhurikum wa na'akum ila anfusikum kuma kanku sai da Allah ya ba ku cewa za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut fa huwa al maut hatta la yabqa ahadun illa Allah azza wa jalla kowa sai ya mutu Allah kadai shine zai saura ba ka bane ba kullu shay'in halikun sai Allah maɗaukakin sarki kaɗai kan Allah tabaraka wa ta'ala to yanzu zai zo ya kawo musu nassi sai na Umar fa malami ne shi ma amma duk yanda aka yi wani na gaban wani wani ya san duk yanda aka yi wani yana gaban wani wani ya san cewa wani na gabana sai dai tabi'arsa ta kiya ma ka zabal fu'adu ma ra'a to sai sayyidina Abubakar ya zo sai ce wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فقال عمر هذه الآية من القرآن وأن آية القرآن تي يا حدثت يا كرنت يا فيس مليون وأن آية القرآن تي ya ce sai ya man sai ya mishi kaman yanzu aka saukar da wannan ayan don ka tabbatar da cewa matsalar ta ta shige duk inda kake tsammani sai na baka na karanta sai ce hazihi al-aya min al-qur'an da Hausa irama na hazihi al-aya min al-qur'an tambaya ga alamatu istifham wannan aya tana cikin daga al-qur'an al-qur'ani ce wallahi ma alimtu anna hazihi al-aya unzilat qabla al-yawm والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم سيكا يو نتبجن أن سوكد ورنا آية وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم يتي الله كما يفدى منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي إنك ميت وإنهم ميتون ثم قال قال الله تبارك وتعالى كل, كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ثم قال سألنا سيتي إن يا أخي ونابني duk sa'an da aka karanta aya kuskure gyara ake yi yana cikin mu'ujizan alkur'ani ko limamin makka yake kan sallah limamin madina in ya karanta aya kuskure almajiri ƙarshen kaskantacce yana ƙarshen sahu da ya tayar da shi murna zai ba fushi zai ba alkur'ani kenan limamin makka ko limamin madina ba ƙarshen limanci ba kenan a duniya yana karatu yana karatu yana karatu da ya karanta aya kuskure almajiri karshe ko mai sharan titi ko menene yana jin aya baya shiru gyarawa zai ba tare da ya san ma zai gyara ba mana liman ba shi da kwarjini malam ba shi da kwarjini sai in ya karanta aya yadda take ana karanta aya kuskure wanda ya santa bai gyara ba shi ke da laifi an fahimta? كل نفس ذائقة الموت بهاك بني با ثم قال إن الله تبارك وتعالى أمر محمدا سيتي ألا مدوك كسرك يا رايا محمد وأبقاه يا رايا شي حتى أقام الدين هر سيد يتبتد الدين وأظهر أمر الله يبين الأمر الله دعوة يادع الدين الله وبلغ, وبلغ رسالة الله يسد ساقون الله وجاهد في سبيل الله yayyaki a cikin tada addinin Allah sun matawaffahu Allah ala zalika sa'annan Allah ya karbi kayansa wa kad taraka ala tariqa tabbas ya barku akan hanya fala ya halika halikun illa ba'da albayyinati wa shifa duk wanda ya halaka ya halaka ne dan san zuciya ga ayoyi ga ga hujjoji sun tabbata sun bayyana faman kana Allah faman kana Allah abubakar kenan kuma ce to ya gama duk bayani sai ce to duk wanda ya zamo Allah shine ubangijin shi fa inna Allah la yamutu an fahimta wa man kana ya'budu muhammadan wa yunziluhu ilahan faqad halaka ilahu in dai muhammadu kake bautawa to abinda kake bautawa ya halaka ya mutu wattaqullaha ayyuhan nas ku ji tsoron Allah ya ku mutane wa tasimu bidinikum ku yi kyakkyawar riko da addininku wa tawakkalu ala rabbikum dogara ga ubangijinku fa inna dinallahi qa'imun tabbas addinin Allah yana tabbace har ana da kasa ko kana so ko baka so wa inna kalimatallahi tammatun kalmar kalmar Allah kuma cikakkiya ce wa inna Allah nasiru man nasarahu wa mu'izzu dinahu وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا وهو نور وشفاء الله زي تبتر دا دينسا كما للتافن الله ناس أكانم كما شيني حسكي كما شيني وركا شيني حسكي شيني كما وركا وبه الكناية ترجو إلى مين وبكتاب الله وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم دا القرآن الله يشري دا منزون الله صلى الله عليه وسلم وفيه حلال الله wa haramuhu a cikin alkur'ani za a samu abinda Allah ya halatta da abinda Allah ya haramta wallahi sayyidina abubakar kenan yace wallahi na rantse da Allah la nubali man ajlaba alaina min khalqillahi ba mu damu ba da duk wanda zai kawo mana wani abu a cikin addini duk wane ne ko wane ne shi makhluki ne zai kawo mana wani abu a cikin addinin Allah wallahi ba mu damu ba za mu gushe ba za mu yake shi inna suyufallahi almaslula ma wada'naha ba'du takubban Allah kan sakalin Allah da aka zare ana yake ce ba mu aje ba fatukunna tunda muke yaki tare da manzon Allah dan manzon Allah ya bar duniya ba za a aje makamin ba fa har sai an ga komai ya tabbata wala nujahidanna man khalafana yace duk wanda ya saba mana zamu yake shi kama jahadna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace kaman yadda muka yi yaki tare da manzon Allah muka je muka yaki kowa muka dawo da shi kan hanya fala yabqa in ahadun illa ala nafsi kada kowa ya kuka kowa ya kuka da kansa kada mutum ya yi sakaci da addinin shi alhadis bi tulihi طيب فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت تتي أقبل أبو بكر على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمموا سيدا أي فاقصدوا sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ga manzon Allah iyakacin shige da yarsa ba wajen ta zo ba wa huwa mughashshan bi thawbin habira fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka da ya bude fuskan manzon Allah sai ya sumbanci goshin manzon Allah sai ya kuka thumma qala bi abi anta wa ummi bi abi anta wa ummi ba ce fadainahu bil arwahi law kana yuftada wallahi yace na rantsi da Allah la yajma'u Allahu alayka mautatayn Allah ba zai hada ma mutuwa guda biyu ba amma mauta allati kutibat alayka faqad muttaha mutuwa ɗaya ce aka rubuta maka to kuma kayi ta ثم قال البخاري قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال وأن رواية سيدنا بكر يافتو shigo ya shigo masallaci sai tarar da sayyidina Umar yana zanta da duk wanda yace manzo Allah ya mutu zan fillika shi duk wanda yace manzo Allah ya mutu za a yi mishi kaza da kaza duk da gasken shi yake yi kuma fa fa qala ijlis ya Umar sayyidina Bakar ya shigo ya tarar da Umar yace ka zauna ka zauna ka zauna gaba da gabansa ko ba gaba ne ba fa'a ba umar an yajlis fi umar bai iki zama fa'aqbala ilaihi nasu wa taraku umar suna ganin haka kowa sai ya juyo wurin sayyidina abubakar sai suka rabu da umar wa qala abubakar shi sayyidina abubakar yace amma ba'd bayan haka man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat ayyuhan nas duk a cikin ku wanda ya san Muhammadu yake bautatawa to ya san yau Muhammadu ya mutu sai dai ya nemi kuma wurin abin bautan daban wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut duk wanda yake Allah yake bautatawa to tabbas Allah rayayyen sarki ne baya mutuwa kana wa ma Muhammad daga nan sai karanta wa ma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إلى قوله الشاكرين وقال والله لك أن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية أشبه عمر كان إبني ما yace mutanen duk kowa sai ta ah wannan aya cikin alkurani take ya akai sun manta kowa ya fita hayyacinsa hatta talaha abubakar fatalaqaha minhu an-nas abubakar na karantawa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل سيكوها يدوكا إن ذاك بينك جي وما محمد إلا وما محمد إلا رسول قد خلت كو إنا كجي أنا تفدا سبب كمن ينزو أكا سوكد دا ونن آية فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها والله سيدنا أبو بكر يكرن تونا آية ban kaman ban taba jin ayan ban taba sanin ayan tana cikin alkur'ani ba shikenan sai ce sai fa ya zauna ila al-ardi hina sami'tuhu talaha alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kad mata yace da naji sayyidina bakar ya karanta wannan aya sai na tabbatar da cewa manzon Allah da ya bar duniya Allah ya dauki kayansa Allah ya karbi kayansa an fahimta shi yasa ba yanda za a zauna a ce kowa duk ɗaya ne akwai manya akwai masakaita akwai kanana akwai almajirai akwai malamai akwai kaza kaza kaza kaza kaza an fahimta eh saboda sayyidina abubakar ɗaya ne fa ciki bayan manzon Allah sai shi sai shi din ba da karfi yayi ba fa ya sai girma ya biya ya karbi rasiti da aiki ko da karfi da kuɗi ko da aiki da aiki in aka ce sayyidina abubakar sai ya ce ai abokin manzon Allah ne ko sahabin manzon Allah ne sayyidina abubakar ya tsallake wannan akwai abokinka akwai shariku hayatik akwai bambanci mana shariku hayatika wa sahibika duk ɗaya ne ba ɗaya bane ba ku sahibika kun hadu kuna zuwa makaranta kuna kasuwa kuna zuwa duk abokinka ne amma shariku hayatika tare aka tashi tare ake komai saniya sunaini izhuma fil ghar shine shariku hayatika kenan akwai wanda suke abokanka ne da kuka tashi akwai wanda shariku hayatika kenan an fahimta ya aka tashi tare aka yi muku kaciya lokaci ka tare da yamma za ku zai zo wajen ka ku shiga wajen mahaifiyarka a bada abinci gobe kai ma za ka je gidansu a baku abinci haka kuka tafiyar da rayuwa haka kuka girma sai a ce sahibu ka au shariku hayati shariku hayati an fahimta to sai ya ce kala wa ja'alat ummu aymana tabki ummu aiman ayan sa ummu aiman ko mece meye darajarta eh eh eh la ilaha illallah la ilaha illallah ummu aiman an manta da ita وجعلت أم أيمن تبكي فقيل لها sayyidina umar a sayyidina baka ce ya ummu aiman me yasa kike kuka dama da aka yi rasu aka mas'alar da gama shi sayyidina baka ce ya umar mu je mu ziyarci ummu aiman manzon Allah yana zuwa yana ziyartar ta kaga tawadu'ancin su umar ma'ana mas'alar ta kai inda ya kamata a je a gaida ummu aiman sai suka kama hanya suka je sai suka hadu da ita sana kuka فقيل لها القائل هو أبو بكر يا أم أيمن تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن كنا كوكا دم من الله يبر دنيا قالت ستشي إني والله ما أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا تشي با إنا كوكا بني ويدم بنسان abinda manzon Allah ya je samu a duniya lahira ya fi mishi abinda ke duniya ba a'a abinda ke sa ni kuka shine walakin abki ala khabari sama'i in qata mana abinda yake sa ni kuka daga yau jibrilu ya daina saukowa madinan nan an daina saukowa da wahayi kenan shine abinda yasa nake kuka qala hamadun khanaqat al-abratu ayyuba hina balaga hahuna ayyuba min ar-ruwat da aka kai duk wanda maganar ta kai nan sai tana fadar haka sai sayyidina bakare kama kuka shi sayyidina umar shi ma ya kama kuka فقد أخرج مسلم وابن ماجه كما سيأتي من حديث أنس أن أبا بكر قال لعمر سيدنا بكر شيما عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها كزو مجيم مزير شيتا كما يد منزو الله يكي زيرتك ما نزاف سادة زمن شند منزو الله كي يكينا فلما انتهينا إليها بكت سنا زوا تغنس دوازات تنا yanzu iya abin da za ki gani kenan abubakar da umar yanzu iya abin da zan ta gani kenan ina ƙololuwa babu sai ta yi kuka faƙala laha ma yubki sai suka ce ummu aimani me yasa kike kuka ma inda Allah khairu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya tana da mashi ai yafi masa abin da yake yi a duniyar nan faqalat sai ta ce ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فحيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها sai su ma suka fashe da suka yi kuka an fahimta قال أخبرنا عبد الوهاب ابن سعيد الدمشقي قال حدثنا شعيب هو ابن إسحاق قال, قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يعيش ابن الوليد قال حدثني مقهول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي ce manzo Allah ce duk sa'an da ɗayanku ya samu kansa cikin masifa duk girman masifan sai duba ta manzon Allah ma mun rabu da shi ya ce ai babu wata masifa da ta kai rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata masifa da ta kai rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda me saboda me saboda masifar da ta shafi manzon Allah ta shafi addini an fahimta to shine sai ya ce wa inna ma kana mautuhu min azamil masa'ib bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallama li'annaha musibatun fid din don wannan masifa ce da ta shafi addini wa musibatu dini min azamil masa'ib masifar da ta shafi addini ita ce babban masifa fa bi mautihi sallallahu alaihi wasallama suka ce ai rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in qata al wahyu al ilahi wahayi ya daina saukowa wan fatahat abwabul fitan daga nan kuma fitintinu suka kulkullo wal khilafat sabani da aka samu wa zahaba al amanu min azabillahi ina mana wa zahaba al amanu wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim to yanzu lasta fihim akwai wani aminci kuma babu wa halal khawfu min iqabihi farahim Allah Abu Sufyan ibn al-Haris قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا فتر عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحد إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب دوة مصيفة أنك تنا منظر الله يا بردونيا وت مصيفة كون ذات زوت كي وننجرما بابكو أما كذا أفدا باب amma siyasarka da mulkinka da dukiyarka wallahi a wajenka sun fi komai sun fi imanin kama قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن عمر بن محمد عن أبيه قال ما سمعت أبي ما سمعت ابن عمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا بكى ce duk sa'an da na ji abdullahi dan umar ya ambaci sunan manzon Allah sai ya yi kuka to wannan matsala ce fa ba ta da daɗi ga halin da na fatima ta samu kanta a ciki radiyallahu anha قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فاطمة قالت na na fatima Allah kara mata yadda ta ce ya anas ta kira anas anas zo anas kaifa tabat anfusukum an tasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turaba ya anas ya aka yi zukatan ku suka ji daɗin ku zuba ma manzon Allah kasa ku haka rami ku sashi ku zuba mishi kasa ku rufe shi ya aka yi zukatan ku suka yi haka shi anas ya shiru bai ce mata komai malamai suka ce in ba don fatima ba ce da zai iya cewa ai ba jin daɗi muka yi ba tilasta zukatan namu muka yi su yi haka don mu bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tilasta zukatan muka yi ba da daɗin saran su ba da daɗin su akai haka ba tilasta su muka yi saboda me saboda mu samu bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don shi ya koya mana haka shi ya umarce mu da haka an fahimta ta ce ya anas kaifa tabat anfusukum an tafu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba ka san ta shiga wani hali kenan anas ya aka yi zukatan ku suka iya sai karfin hali su zuba manzon Allah kasa jawabi sai ta ce wa qalat sai ta ce ya abata min rabbih ma adnahu وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه وأبتاه أجاب ربا دعاه صلى الله عليه وسلم أنجا أبدا تفعل أنسان تنا cikin tashin hankali kenan daga yau ba za ta ga abba ba kenan daga yau ba za ta ga manzon Allah ba shikenan yaya za a fahimci yaya za a yi madina a wannan lokacin qala hammadu hina haddatha thabit baka wa qala thabit hina haddatha anas baka mas'alar ce ba ta da dadi ko kadan to amma ya za a yi haka Allah ya rubuta ko قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أضوء من يوم دخل علينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da ya shigo Madina ba mu taba ganin haske a Madina ba kamar rannan wa shahidtuhu yawma mautihi fama ra'aytu yawman kana aqbaha ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ranan da manzo Allah ya bar duniya ba mu taba ganin rana mafi muni da duhu ba kamar rannan a Madina to Anas da Fatima ta tambaye shi shi menene matsalarsa shekara nawa yana ma manzo Allah hidima shekara goma yana ma hidima manzo Allah bai taba ce mishi dan me kai kaza ko don me ba kai kaza ba shi ma yau ya rasa manzo Allah ina zai sa kanshi yaya zai yi da kanshi an fahimta قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي عبد الجليل عن أبي هريز الأزدي قال يتي قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام شيء فدا ومن الله يتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك مستحي من ربك مما أحدثت أمتك بعدك يا من الله zamu zo ranar lahira mu same ka kana tsaye gaban ubangijinka goshinka yayi gumi yayi ja kana jin kunyan abinda al'ummanka suka kirkiro bayanka ka ba haka bane ba kana jin nauyi kana jin kunyan abinda al'ummaka suka kirkiro bayanka wannan kada ya ishe ka damuwa a ranar lahira ba za ku hutar shi manzon Allah ba da kirkiro bid'o'i ku hutar shi mana har lahira sai kun bi shi da wannan aiki ai mun karanta tintintin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadis asma binti abi bakr radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni ala al-hawd yace ranan lahira ina tsaye wajen tabkina hatta anzura man yaridu alayya minkum har naga su wane ne za su zo mani wajen tabkina su sha wasa yukhadhu nasun duni fa'akulu za a ga mutane sun zo da alaman alwala al'umman manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam za su zo ya tafki manzon Allah sai a kora su bare ne a tafi da su ku tafi sai manzon Allah ya ce ummati ai al'umma ta ce ga alaman alwala ga kaza kaza kaza fa'akulu ya rabbi minni wa min ummati fayuqalu hal sha'arta ma amilu ba'da ka san abin da suka kirkiro bayan ka abinda ka bar musu su shi suka yi riko da shi ko su yi kirkire-kirkire wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim shi wallahi ba su gushe ba suna koma baya baya baya abinda ka bar musu sun bar shi sun kirkiro wani shi suke an fahimta ba abin isa bane ai wallahi ai a'a sayyidina abbas yana so ya tabbatar da aqida sai dai tara zai ce akwai wanda ke da wani ilimi daga manzo Allah game da wannan abin da umar fa umar daga manzo Allah ce sayyidina bakar sai umar umar kuma ya tabbatar da wannan sayyidina abbas ya ce ya ku taron jama'a akwai wanda ke da masaniya yake da wani ilimi daga manzo Allah game da wannan matsalar mu samu abin riku suka ce a'a kai Umar kana da wata hujja ce yace babu to kaga ya samu hujja kenan sai rantsuwa ya tabbatar da abu ba haka bane ba eh ba taura zai yi wa taura gani ko ba taura gani ba abinda yake fada shine ai suka kawo wannan kisan asma bint abi bakr suka fada sa'an nan da wannan kuma hadisin da zamu kawo قال أخبرنا القاسم ابن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرقاء مولى أبي جهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا da aka saukar da wannan aya mai manzo Allah ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yakhrujunna minhu afwajan kama dakhaluhu afwaja an ji maganar ku la yakhrujunna minhu afwajan kama dakhaluhu afwaja lam muwattatu lil qasam ga nunu tawkid thaqila wa ya fadi wannan manzon Allah sallallahu alaihi kai shi sa za mu zo bayan wannan za mu zo kitabul itisam bis sunna addu alaiha bin nawaji iyyakum wa muhdathatil umur an fahimta to sai aka zo yanzu wayannan matsalolin an ga yanda suka inda yanda suka kare to sai aka zo zamanin Abdullahi zamanin Umar ibn Abdul Aziz al-khalifatul khamis ar-rashid akwai wani kwararre a cikin hutuba in ya tsaya yana kutuba kowa sai ya shaurare shi sai zai samu Umar ibn Abdulaziz wata riwaya a cikin wani da yana zuwa yace me kake so waka zan yi ma na ziga ka ko ko na yi ma nasiha na yi ma kutuba yace nasiha nake so wa'azi nake so an fahimta so kake na yabe ka na ziga ka ko ko a'a na yi ma nasiha na yi ma kutuba to an san Umar ibn Abdulaziz ai an san rayuwar shi farko an san rayuwar shi karshe ko to shikenan kala akhbarani Abu Bakar al-Misri an Sulaiman ibn Ayyub al-Khuzai an Yahya ibn Sa'id al-Umawi amma Auf ibn Kharrabuz al-Makki an Khalid ibn Ma'dan qala دخل عبد الله بن الأهتم سنش عبد الله ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة شير يزو تارد جماعة سيسوك شقاء فهذا عمر بن عبد العزيز لوكش ينا خليفة فلم يفجع عمر إلا وهو بين يديه يتكلم كان خليفة ينكر سيغا وانا باوان الله ينا سيغا بنشينا مغانا نيما واكا نزقاكا كوكو نيما نسيها نيما وعزي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال سانا سيتي أما بعد فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم tabbas Allah ya halicci halitta ya wadatu gabarin biyayyansu duk halittan da Allah ya halicce su suka saba ma Allah ba zai cutar da Allah ba komai an manta da hadisin arba'una hadis ko ko ana tunai ghaniyan an ta'atihim wannan ita ce wadata ghinan Allah ghinan Allah subhanahu wataala ghinan zati gina zatiya wadatar Allah wadata ce zatiya ma'ana laisa shay'an arid zatin Allah shine wadatuwar abin bambanci tsakanin wadata zatiya da wadata arida shine da ba ka da kuɗin ka zo ka samu kuɗi akan haka kai mawadaci ne da me da kuɗi in kuɗin ya zo baya nan kuma ka zama me to amma Allah madaukakin sarki ba haka bane ginahu zati ilmuhu zati ko masa kafin Allah ya halicci halittar da za su bautata masa baya bukatan bautata musu su baya bukatan bautar su su ne za su bautata masa don su samu tsira ganiyan an ibadatihim an ta'atihim aminan li ma'asiyatihim yana cikin aminci da halitta duk za su saba wa Allah ba abin da zai duk wani shugaba yana tsoron fadawansa ko 'yan cabinet ɗinsa ko sojinsa kada su yi mishi tawaye sai mai faru sai a yi juyin mulki Allah ba jin shakkan wannan ko ɗaya aminan lima'asiyatihim wannasu yawma idhin fil manazil war ra'yi mukhtalifuna yace lokacin mutane da sun koda sun sha bamban a cikin matakansu darajojinsu kuma da ra'ayinsu fal'arab bi sharri tilkal manazil amma kaga larabawa su ne kasa-kasa fursawa suna da ilimi suna da cigaba murumawa suna da ilimi suna da cigaba amma larabawa fa ba su da komai gidajensu gidaje ne da ake da kirgi da fata da menene da menene da menene babu gida laraba kasan su ba inda za a gina gida a sa ta halisa menene da menene lokacin ba komai bane su a lokacin fursawa furs daulatul faris daulatul rum rumawa sun yi nisa cikin ilimi ahlul hajar wa ahlul wabar wa ahlul dabar tajtazu dunahum tayyibatud dunya wa rakha'i aisha yace ai ana jin dadin duniya su ba su da komai a ciki la yasaluna allaha jama'atan ولا يتلون له كتابا ميتهم في النار وحيهم أعمى نجس مع ما لا يوصى من المرغوب عنه والمزهود فيه معنى لا ربا سنة cikin kaskanci ba san ba su da komai me yasa me me baiwa larabawa daukaka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمة بعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله وبركاته فلم يمنع جد حكى فلم يمنعهم ذلك أن جرهوه في جسمه ولقبه في اسمه تارد حكى da ya je ta'if mai suka yi mishi da aka yi yaki ya ce shujja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun shajja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce laisa laka min al-amri shay'un abin da aka ce kai shi zaka yi amma me zai faru ba ruwan wa ma'ahu kitabun min Allah natikun yana tare da littafin Allah la yaqdumu illa bi amrihi wa la yarhalu illa bi iznihi ba abinda zai sai da abinda alqur'ani ya faɗa فلما أمر بالعزم وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوثه da aka ce قم فأنذر da aka ce جاهد الكفار والمنافقين bai ji tsoro ba sai ya ƙara yin ƙarfi al'amarin shi bayyana fa'aflaja Allah hujjatahu wa ajaza kalimatahu wa azhara da'awatahu wa faraka duniya naqiyan taqiyan naqiya wai manzo Allah haka yayi ya bar duniya lafiya lafiya ثم قام بعده أبو بكر bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu Abu Bakr fasalaka sunnatahu sai bi hanyar da manzon Allah ya bi wa akhadha sabilahu ya bi hanyar da manzon Allah ya bi wartaddat al-arabu aw man fa'ala zalika minhum larabawa aka samu wasu suka yi ridda fa aba an yaqbala minhum ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa alladhi kana qabilan sai ya ce ba zai yadda da duwar abin da za su fada ba sai abin da suke yi zamanin manzon Allah abin da manzon Allah ya yadda da shi shi ma zai yadda amma sai za su yi wani a ya ce ya cire takobi ya ce za a yi yaki in ta za a suyufa min agmadiha aka zare takubba wa auqadan nirana fi shu'riha thumma rakaba bi ahli al-haqqi ahli al-batil falam yabrah yaqtaw awsalahum ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه يا يا كيسو يا داود سو حرسي دسك داود شن الدين المسلم وقررهم بالذي نفروا منه يتبتر musu abin da da ba su ai zakka ne suka ce zakka ce suka ce ba za su bayar ba suka yadda za su bayar wa kad kana asaba min malillahi bakran yartawi alaihi wa habashiyatan arda'at la waladan lahu duk dukiyar da Abubakar ya ciyar a cikin musulunci da wahalar da ya yi abin da ya samu shi ne rakumi ɗaya da yake shayar da su da kuma habashiya wacce ta shayar da ɗansa abin da ya samu kenan cikin addinin musulunci amma duk da haka da ya zo zai bar duniya fara'a zalika inda mautihi qassatan fi halqihi waɗannan wannan abin in naje lahira da su yaya zan me zan ce fanada zalika fa'adda zalika ila al-khalifati min badi yace Umar dauke su duka a sasu baitul mali ba na bukatar komai zan tafin hadu da Allah ba komai وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه ما عجبني با ثم قام بعده عمر ابن الخطاب فمصر الامصار عمر بن الخطاب birnin ta birnin an bude kaza ya zama birni aka yi kaza aka samu ci gaba a cikin rayuwar musulunci da siyasa da tattalin arziki da komai wa hallata shiddata billin ya hada da tsanani da sassauci inda ake bukatar tsanani a yi tsanani inda ake bukatar sassauci a yi sassauci amma inda ake bukatar sassauci in kai tsanani ka yi kuskure inda ake bukatar tsanani in kai sassauci ka yi kuskure wa hasara an zira'aihi wa shammara an saƙai ya zage dansa ya nade kafar wando za a yi wa'adda lil umuri akranaha wa lil harbi alatuha falamma ya shirin yaki komai ya shirya shi daidai wa daida har aka zo rana ɗaya da asuba yana cikin sallah yaron mughira bin shuba yazo ya kashe shi falamma asabahu qainul mughira ibn shuba amara ibn abbas yasalahu yace abla dan abbas za ya tabbatar da wanda ya kashe ni hal yuthbituna qatil falamma qila lahu qainul mughira ibn shuba aka ce ai yaron mughira ibn shuba ne kashe shi yace alhamdulillah wanda ya kashe ni ba shi da hujjan da zai kafa min ranar lahira kada ya zo musulmi ne kuma yana da haƙƙi cikin riban ganiman yaki muka dawo na ki bashi haƙƙin shi ya kashe ni don na zalunce shi istahalla bihamdihi bihamdi rabbih alla yakuna asabahu zu haqqin fil fai'i فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل به من حقه أنا فهمت وقد كان أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا yace duk wannan abubuwan da abin da ya samu wani abu ne dubu tamanin da wani abu ba kudi mai yawa ba kenan ko fakasara laha riba'ahu da yazo zai mutu yace to in bar wannan duniya ana su gaba gada na samu kaza na aje a sayar da gidana a biya a kai baitul mali gidana aje a sayar a kai baitul mali na je na hadu da Allah lafiya wa kariha biha kafalata auladihi kar a dauki dukiya na aje a kula da ƴaƴana ko su gada ko su menene da menene a kai baitul mali fa addaha ila al khalifa min ba'dihi ba haka bane ba وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه to daga nan sai aka tsallaka aka tsallaka Uthmanu da Aliyu sai aka je kan Umar ibn Abdul Aziz sannan sai ce thumma innaka ya Umar bunayyad dunya sa'annan kai ya Umar bunayyad dunya kai dama a cikin duniya ka tashi dan sarki jikan sarki ba haka bane ba da shi da matarsa da uwarsa da kowansa jinin sarauta ne ko ina dukiya ce a lokacin da bai hau mulki ba Umar ibn Abdulaziz dan birni ne sosai amma ma ya sha ba wai abin nan yayi hauruwa in aka zo aka ce ai gashi yau an kawo cadda mai abin nan mai tsada sai ce a kawo gezina aka ji a kawo gezina a kawo wanda ya fi shi zaka sai an kure wanda babu sama da shi shi zai dinka ya saka a lokacin yana dan birni yana jikar sarakuna wata wasa sarakiya matarsa kannensa ƴan wansa duk ciki ya tashi da yazo ya zama khalifa sai ya fara da matan shi ke kinga ke ubanki shine kaza kaza khalifa kaza duk dukiyar da kika tara na gwalagwalai din nan fa na baitul mali ne sai ya fara da kanta duk kayan shi da yake masu boil ne masu aska tara ne masu aska biyu ne duk wannan abubuwa ya ɗauke su duk ya mai da shi ya ba- ya bai da su baitul mal ya koma ka ganshi kaga sufi yana sa eh, kowa ya ganshi sai yayi mamaki lafiya Umar bin Abdul Aziz ko dan birni wanda yafi kowa iya sa kaya da iya ado da kwalliya yanzu ga halin da ya kasance aka ce tun me yasa ka zama haka da an an kawo maka abu sai ka ce a kawo wanda yafi tsada yace abin da nake jira kenan mulki yanzu na samu mulki na ruwa na kuma da kuɗi me zai yi da kuɗi a labarin da muka ba- filani da muka sani a can filani ya yi maka alfarma ka zo ka ce za ka kawo kuɗi a abin ala sab- sabbi ne ka girmama shi ce talakawa suke neman kuɗi mai mulki kuma mai zai da kuɗi shi ne mai na da ne ai al'amarinsa da suke yi daɗin nan abubuwa ana yi ne akan imani fa akan imani ake yi matsalar su ta shallake ko- hankali fa eh da suka yi hijira zuwa madina me ya faru me ya faru aka ce to kun samu mutane sun zo daga makka sai ku taimaka musu wannan ya ce zo ina da mata biyu ka kalli wacce kake so zan sake ta ka aure ta wannan ya shallake hankali sai me sai imani zaidu yana tare da matarsa suka rabu manzo Allah zai aure ta yace je ka yi min hutubarta je ka neman min ita aure ina aka ina hankali ya taba daukan wannan ya fi karfin hankali It- mace in ka rabu da mace ta yi malami ta yi menene da menene ka rabu da ita ba ka son ka ji ta auri wani wanda ya kai ka koyi daidai da kai shi yana it- zai- zai zai je zai je mata magana ya ce manzon Allah yana son ya aure ta dole kuma ya tashi ya je ya faɗa ba haka bane ba sai ya kiya sawa duk abubuwan da suke na imani ne Abdurrahman ibn Auf da aka je Madina abokin da aka hada su da shi ya ce masa me zo me in raba me in baka me sai ce me Allah sa nuna min hanyar kasuwa ga tabbas ka bar shi kaje kana neman Abdulrahman ibn Auf kasada kenan kake yi kasani kaje kasuwa nan ba kasuwanci kana shiga kasuwa a ce yau custom ba su aiki a boda suna aiki ne cikin kasuwa kowa ya rurrufe kasuwar shi to me kenan zaka yi ga kuɗi za a baka ka ce a nuna maka hanyar kasuwa ka sani kana shiga kasuwan ka tarar da rannan yan kwastam ba bakin boda suke aiki ba kasuwanni suka shigo kowa ya gudu ya rufe kasuwan shi za ka koma baka da kokon dala imani ya tabbatar da Allah zai ba shi ya ce a nuna min kasuwa dole ya haƙuri ta kama ne a kara mintuna ko kuwa ko a tsaya a nan tsora minti nawa ai lokaci ya cika tsora minti nawa to kawo sai a tsaya ne eh yayin abin nasa baya aiki ne اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم